من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan yini na litinin sha ɗaya ga watan biyar watan jimadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ainihin arba'in da hudu ci gaba da karatunmu na littafin kashfu shubuhat wallafa ta babban malami shekul islam muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alai wanda muna cikin lamba kamar yadda satin da ya gabata mun tashi a faɗin malam wa kazalika ma zakarnahu min qitalil yahudi wa qitalis sahabati bani hanifa وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولن يسامن لمبا منكرا آه ون اللمبا sai kuma ya ce wa kanar rajulu kaziban alaihim fa kullu hadha yadullu ala anna murada an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi al-ahadith allati ihtajju biha ma dhakarnahu to a daidai nan akwai wani wata najma da malam yasa wanda mun karanta matashiyar amma akwai bayanai a ƙasa faɗin shi ya'ani min wujubil kaffi amman قال لا إله إلا الله إلا أن تبين منه ما يناقض ذلك قال ابن رجب رحمه الله تعالى ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما جامع العلوم والحكم to za mu tashi faɗin shi wa kala shaikhul islam duka ƙarin bayani akan waɗancan bayanai da malam ya kawo na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya zo musulunta yana karɓan zahirin shi allah ka ta'ala shi ya san abin da ke cikin zuci to yau da gobe ne kuma zai bayyana mutum in imanin nashi da gaske ne idan kuma da wata manufa ne mala ya ce wa kala shekul islami bin taimiyata rahmatullahi ta'ala alai shekul islam taqiyuddin ahmadu bin abdul halim ibn abdul salam ibn abdullah ibn taimiyata alharraniyu rahmatullahi ta'ala alaihi ya ce waƙad da ulima bilittirari min dinin islam hakika an sani sani na tilas bilittirar wanda ke ba wanda ya isa ya ce ya jahilce shi a musulunce in ko ya faɗa haka to ya gaza dole ya sani abin da yake dole ka san shi shine al-ilmul iddirari ko ad-daruri wattafaqat alayhi al-ummatu علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة كما الأمة تهدو أكن أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله abu ne wanda yake asali a cikin addinin musulunci cewa farkon abin da ake umartar halittu da shi shine su shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon shi ne wannan shine abu na farko motsin farko a musulunci ka tabbatar da shahadatain duk abin da zaka gina a kansu zai ginu idan ko ba su kafu ba to kaga idan babu asas babu tushe kaga far'i ba zai ginu ba ginin da ya zama ba a yi foundation ba ba a foundation ba aka fara shi kaga wannan gini ma'aluhul hadim rushewa zai dole ya balbalce domin ba shi da wato ainihin asali to shahadatu an la ilaha illallah ana muhammadar rasulullah فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال da waɗannan shaidawa biyu ne kafiri zai wayi gari ya zama musulmi makiyi zai zama masoyi wanda jinin shi ya halatta da dukiyar shi zai wayi gari ya haramta a ci dukiyar shi ko a zubar da jinin shi jinin shi zai samu alfarma dukiyar shi za ta samu alfarma wadda wannan alfarmar ba ta gaza da alfarmar garin makka da madina ko watannin aikin hajji ko kuma watannin alfarma gaba ɗaya ba kamar yadda annabi sallama a hijjatul wada tambayi sahabbai ayyu yawmin nahnu fihi qalu Allahu wa rasuluhu a'lam ce a yau ba ranar arafa ba ce ba suka ce yau ranar sai da aka yaumun nahari sai da aka gama ya ce to fa inna a'radakum wa amwalakum wa dima'akum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha da haka jinin musulmi da dukiyar shi da mutuncin shi alfarmar shi da kima shi daidai take da kima ta garin makka daidai take da kima ta ainihin watannin da aka haramta yin fada ko rikici a cikin shi a cikinsu daidai yake da kima da daraja ta ainihin ranar idi a garin makka ko kuma ranar arafa an fahimci wannan don haka da kalman nan ne mutum yake samun wannan daraja ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في imani. sannan idan wannan shaidar da ya yi ta kasance daga zuci har baki to yanzu ya shiga cikin musulmi imani wato shi muslim plus ne musulmi ne da ƙari shi ne mumini wanda shi imani sifa ce ta ɓoye wata ke cikin zuciya shi musulunci sifa ce ta zahiri wata ke bayyana a aiki inda za a yi sallah da shi ya azumi ya kaza ya zama musulmi haka za mu mai hukunci da musuluncin shi amma shin mai imani ne shi Allahu alam an fahimci wannan shi wanda nassi ya nassanta cewa ewa ne mai imani ne ko abin da ya bayyana gare ka sai ka ce mu ina tsammani ahsibuhu wallahu hasibuhu wala uzaki ala Allah ahadan cewa wane yana da imani to amma korewa mutum imani shi ko wannan ba aikin ka bane in dai zai bayyana musulunci shikenan amma in yi abin da zai warware wannan musuluncin min babu aula imani ya warware wa in qalahu bi lisanihi duna qalbihi in ko ya faɗi kalman nan da harshen shi ba tare da zuciyar shi ta yarje ba fa huwa fi zahir al-islam duna batin al-iman to shi yana cikin zahirin musulunci amma imanin da ke boye wannan ba shi da shi haka musulmi ne shi a zahiri cikin jeren giyar musulmai za a lissafa shi ba za a zubar da jinin shi ba ba za a ci dukiyar shi ba amma dai ba mai imani ne shi ba ma'ana ba ma musulmin ba ne ba shi a gurin Allah mu a gurinmu ne a hukuncin da za mu yi dama mu an umarce mu hukunci da zahiri to musulmi ne amma a gurin Allah ta'ala ba musulmi ne ba domin wanda ba mumini ba ba musulmi ba ne to amma da yake al'islamu shi abubuwa ne na zahiri don miƙa wuya ne shi miƙa wuya an ce ya yi sallah ya yi an ce ya bada zakka ya bada an ce ya azumi ya yi shi ne musulunci ya je hajji yana da hali ya je to amma shin ya yadda da wannan ibadar da yake da wanda ya sa shi da wanda ya zo da ibadar ya yadda da su allahu alam abu ne da ke ɓoye a cikin zuciya in bai yadda ba da Allah ta'ala ko da manzo ko da musulunci ko da ya yi musuluncin ya yi aikin banza amma ya tsara dukiya ya tsara imanin shi ya ya tsara jinin shi ya tsara dukiyar shi daga farmakin musulmai wannan shine munafiki an fahimci wannan ai daga shi wannan za a yaƙe shi ne da hujja za a yaƙe shi ne da kausasa harshe amma ba ya kashe za a yi da dukiya ba ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim mujahada ga kafirai a yaƙe su da takobi mujahada da munafukai su kuma wato ainihin a yaƙe su da hujja abin ya fito wannan magana ta zo cikin fatawa ta shekul islam ibn taimiyya kitabul imani juz'i na bakwai safa ta ɗari shida da tara وقال الحافظ ابن حجر الحافظ آه ضياء الدين علي بن أحمد وأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه وأن يرسو الذي تقوس دنوع ابن حجر da hamsin da nawa da ɗaya ƙara ɗaya da hamsin da biyu ashe da gaske kuke ba kwa rigewa ya ce wa fihi ya'ani haditha umirtu an uqatila hadisin ibnu umar a hadisin za mu fahimci cewa akwai dalilun ala qabulil a'mali adh-dhahirati wal hukmi biha wal hukmi wal hukmu bima yaqtadihi adh-dhahiru akwai dalili da ke nuna ana karɓan ayyuka na zahiri ya yi sallah musulmi ne da kuma yin hukunci da abin da zahiri ya hukunta baya sallah baya shiga cikin musulmai ba kenan ba musulmi ba والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم da wadatuwa gurin karɓan imani idan ya yi ƙuduri na yankakken ƙuduri ya yadda yadda da babu shakka kan cewa musulunci shine addinin da Allah tabaraka wata'ala ya yarda abauta mushi Allah shi kadai ne abauta mushi da shi Allah shi kadai ne ya cancanta abauta mushi manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda za a bi ya shar'anta addini yayi wannan i'tiqadi jazimi yankakke daga zuciyar shi to ya wadata khilafan liman aujaba ta'allum ta'allum al-adilla sabanin malamai wanda suka wajabta sai ya koyi dalilai da ya yadda Allah ne halicce shi me dalilin shi ya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai za a mabiyayya cikin shari'a me dalilin shi ya yadda musulunci shi kadai addinin gaskiya me dalilin shi wato komi sai ya nema mai dalili ta hanyar in an tambaye shi zai kawo dalili ne akan haka an gane ko wanda kuma galibi nan suna maganar dalili ta hankali tukunna kafin nakali ga masu wannan maganar yawanci to in dai ya riga ya yadda ya gamsu shi kenan kawai ya wadatar sai ya ci gaba da karatu kuma saboda tsoron kai shubuha ta shigo shi fatihul bari juz'i na ɗaya sufa ta tasa'in da bakwai wa qala al-khattabi Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim ibn al-Khattab al-Busti al-Shafi'i al-Khattabi ya rasuna to ba ku bukata al-khattabi yace fil hadithi umirtu an uqatila tamanin da takwas sai da kale ko in ka makance kuma kawai lambobi mutum ya kasa rikewa umirtu an uqatila fadin shi umirtu an uqatila cikin hadisin anna man azhara al-islama ujriyat alaihi ahkamuhu zahira duk wanda ya bayyana musulunci to za a gudanar mishi da hukunce-hukuncen musulunci na zahiri walau asarra al-kufra fi nafsi al-amri ko da a daidai wannan lokaci ya boye kafirci a cikin ranshi tunda ba mu sani ba wa mahallul khilafi inda malamai suka yi sabani innama huwa fi man ittala'a fi man ittala'a ala mu'taqadihi al-fasid kadai inda aka yi saɓani shine dangane da wanda ya kasance an gano ƙudurin shi ɓatacce ake nan abun nan da ke zuciya akwai wasu wato ƙara'in da za su iya nuna maka cewa zuciyar nan lafiyayya ce ko gurɓatacciya ce domin idan salahat salahul jasadu kullu yanayin mailin shi zuwa ga arna da yadda yake goyon bayan su da yadda yake kushe aikin musulmai umuman da yanda ya fi goyon bayan kafirai akan musulmai jumlatan wa tafsila wannan dalili ne jagora ne da zai kai ka zuwa ga cewa kai zuciyar wani falalatacciya ce kai imanin wani anya to idan dalilai ƙarara suka bayyana kan cewa zuciyar shi a ɓace take to yanzu nan ne aka yi saɓani amma asali wanda ba a san halin shi ba in ya zo ya karɓi kalmar to kawai musulmi ne an fahimci wannan ku amma wanda ya kasance ya furta kalma ta shahada amma akwai wasu abubuwa da suke nuni shi yasa ya ce fi mani tuli'a wanda aka gano al-ittila' abinda aka gano shi shay'an fa shay'a aka gano cewa a cikin wato ala mu'taqadihi al-fasid aka gano aqida shi batacciya aka gano zindiki ne misali fa azhara ar-ruju'a to sai daga baya sai ya bayyana ya tuba da shi da mun shigar tashi ma a baibai ya shigo sai zo ya ce ya tuba ya musulunta da ya ga an gano shi an fahimci wannan ba bayyana ruju'a hal yuqbalu minhu aula shin za a karbi tubar shi ko ba za a karba ba da suke ganin ba za a karbi tubar shi ba tunda shi daman ya shigo ne ya rusa musuluncin wato asalin zanadika ma wani bai taba kalmar shahada ba arni ne arni to amma kawai sai ya shigo cikin ku sai ya sanya tufafi irin naku ya zo masallaci ba mamaki ya tsawon gaba ana sallah ya ta kuka ya ta rusa ihu don ya samu ya siye hankalinku ya siye imaninku daga baya sai ya kokarin ruguza addini ta hanyar ƙirƙiro hadisan ƙarya ko kuma yada wato ainihin a rikici tsakanin musulmi tsakanin mazahib ne tsakanin da sauransu da sun yi yawa a ƙasar iraq lokacin daular abbasiyya zanadika kenan an fahimci wannan to sai aka gano shi ai wannan zindiki ne sai ce a ya tuba ya sabi da to malamai sai suka yi sabani za a karɓi tuba shi ko ko a wulla shi lahira kawai an yi sabani akan haka na'am wa amma man juhila amruhu kenan ya bar maganar kawai daga baya ka gano ta ka gane menene dai wa amma man juhila amruhu amma wanda aka jahilci lamarin shi fala khilafa fi ijra'i al-ahkami adh-dhahirati alayhi malamai ba su yi sabani ba kan cewa za a gudanar da hukunce-hukunce na zahiri a kan shi a karbe shi a rungume shi a matsayin musulmi an gane wannan nan ya ce asabi kuma ana cikin fatowar bari juz'i na sha biyu safa ta ɗari biyu da tasa'in da uku طبعة دار المعرفة صفة دريبيو دتمان وقال البغوي بغوي يا قباتا يا قباتا كدكي كن وداتو الإمام الحافظ الفقيه المجتهد أبو محمد الحسين ابن مسعود ابن محمد الفراء البغوي ركن الدين محيي السنة لك أنا مي لك بشارح السنة لك أنا جيوة أن هيف بغوي دري حدود تلاتين دا أكو يا رسول دري بيرد شاشدة من شرح السنة كو من تفسيري نما عالم التنزيل تفسير القرآن من جرمة والإمام البغوي ya ce wa fil hadisi ya zo a hadisi umirtu an uqatil hadisin da ya zo cewa umirtu an uqatil an nas dalilun ala anna umuran nas fi mu'amalati ba'dihim ba'da innama tajri ala adh-dhahir min ahwalihim duna batiniha wannan dalili ne akan cewa al'amuran mutane cikin mu'amalantar junansu ga juna sashin su ga sashi kadai tana gudana ne akan zahiri na al'amuransu ban da baɗin wanda ya bayyana kirki mutumin kirki ya bayyana sharri mutumin banza wa anna man azhara shi'ar addini kuma lallai duk wanda ya bayyana shi'ar alamomin da suka keɓanci addinin musulunci kamar sallah azumi zakka aikin hajji ana zuwa makabarta da shi ana kaza duka shi'ar ne na addini ujiriya alaihi hukumuhu za a gudanar da hukunci na musulunci a kan shi ولم يكشف عن باطن أمره بذاءت أيا بنكتو أبن دكي بوين لمرين شبا ولو وجد مختون فيما بين قتل غلف da za a tarar da wani da aka kashe cikin waɗanda aka kashe su katila jam'u katil an kashe mutane bom ne ya tashi misali Allah ya kiyaye ko an yi wata gobara ko an yi wani accident da aka zo ana dubawa sai aka ga wani ya mutu daga cikin wa'innan gawawwakin ko an kashe shi daga cikin waɗannan waɗanda aka kashe su ɗin amma sai aka same shi da kaciya misali an fahimta sai wuji da maktunin ko bai na katila gulfin tsakanin wanda aka kashe da suke da loba wanda su ba su da kaciya kaga shayi alama ce ta musulunci duk da wasu kafuran suna yi da suna inkari daga ba suka gano illar da ke cikin abar yaro ba a mai shayi ba to sai zama an sani a kafiran wannan yankin ba sa yi da aka sai gobara ko bom ko mutuwa dai ko ta kowace hanya sai ta ritsa tsakanin jinsin musulmi da kafirai sai a ga wani da wato shayi a jikin shi to uzila anhum fil madfani za a mai za a wato zame shi za a raba shi da su daga cikin a cikin gurin birnewa ba za a yi mai birnewa irin tasu ba domin ya zama babu kafiran da za su jubunci ta jihizin birni kafirai musulmai za su yi dole amma rami kawai za a za a gina a nemo tarabto ta watsa su ciki a mai da kasa ko bismillah babu eh kamar da aka yi mawa katila badrin sanadi da quraishin daga an je an watsa su cikin wannan rijiyar mai take da suna kalibu badrin an fahimta ko mu ma can kaduna sana aka yi faɗin shari'a an yi haka kwashe su kawai aka dinga haka rami aka aka zubda su da kuma dan sholi ma da wani arni aka bi shi ya rasa inda zai ya faɗa rijiya to shi dan sholi yana kango yana shan sholin shi shi ba ma yaki ya je ba kawai ga ya faɗa tsohuwar rijiya akwai sabon burgi da aka yi dinga ɗauka yana yi sai da aka cike rijiya da mutum ciki yawa arni ne tsawa kashe mutum da birna mutum da ran shi ba ɗabi'a ce ta musulmi misali to don haka in aka tashi birne su shi sai a ware shi gefe sai a mai sutura ta musulunci domin da aka gan shi da shayi alamar cewa shi musulmi ne an gane wannan ko ko aka gan shi da wani littafi na musulunci yanzu ana duba gawaki a gan shi da hisnul musulun aka buɗe wayan shi sai ga karatuttukan malamai ne ciki sai ga an kira shi aka ji wani shi'ar na musulunci ya tashi a ringinton ɗin shi kaga alamar cewa me musulmi ne shi Allahu alam ta iya yiwuwa dan ba zata ne amma zahiri kawai za a aiki da shi sai hukunci da cewa shi musulmi an fahimci wannan ko ya kawo khitan ne a matsayin misali ina ne gani na ya kau na'am fil madfan walau wujida laqiqun fi baladil muslimina hukima bi islami da za a tarar da wani da aka tsince shi ya bace sai aka tsince shi a cikin garin musulmi to za a yi hukunci a matsayin cewa wato ainihin musulmi ne laqiq ismu maf'ul ne yazo ala wazni fa'il yani malqub allukuta ta ce tsintuwa ai ana mata babi cikin littattafan fiqh to sai aka samu wani an tsince shi yaro ne ko kuma babban mutum ne ko la'alla aka tsince shi a mace a cikin garin musulmi da aka san cewa musulmai ne da kuma zai ɗin shi irin na musulmai da za a mai hukunci da cewa shi musulmi ne wannan magana ta الإمام البغوي تناتكين شرح السنة جزئين لا صفاة الذي بكوي فاتا سبعين بل وقال الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى كما قال yace a shaiku nan mubazara da tsohon huta a yi littafin ya kwanan nan ya mutu tsohon nan yusuf al-kardawi ya ce hafizahullah to shi matsala ta wanda ya kasance mubtadi'i ai mai addu'a matsala ce da aka yi saɓani a kanta mazance mafi inganci a bainar jama'a baka fitowa kai ta yabon wanda yake dan bid'a kuma kardawi babu raba ɗaya biyu kardawi dan bid'a ne duk da yana jingina kanshi zuwa ga sunna ko tarihin shi zaka bincika za ga an ce sunniyun ne to amma sunni da ake nufi gairu shi'i kun san ana raba sunna shi'a to a cikin sunnan da ake sawa har da fa sufaye ake kakaba mana su yan tijjaniya kadiriya na kashabandiya rufa'i duka sai a ce bangaren sunna suke ma'ana ba bangaren ba bangaren shi'a ba da wannan tafsimin amma in za a kalli mu'taqad ƙardawi wato ainihin yana jingina kanshi zuwa ga sunna amma kuma yana magana yana cewa magana kan al'asma'u wa sifatu raba kan jama'a da aka abatta kawai wannan ash'ari wannan maturudi wannan karrami wannan wani ne wannan wato ainihin ahli sunna to duka wannan bai dace ba kawai a tafi a haɗu daman ikhwani ne an san ikhwan abin da suke kira zuwa gare shi abin da da'im ɗinsu حسن البنا يكيتي نعمل سواسية فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا abin da muka haɗu daidai mai aiki tare da kuma muka yi kuskure kowa ya ma kowa uzuri wato wannan ya ce Allah na ko ina ya ce Allah na samu ai mai uzuri a tafi hakan nan ya ce Allah na narkewa cikin jikin bawa ai mai uzuri a tafi hakan nan nan ban kaura ce nan ban kaura ce kwarai to ƙardawi bayan ba zan yi guluwi ba in na ce bayan yakin duniya na biyu babu wata fitina da ta fi rabi'ul arabi ko bayan yakin duniya na biyu ba wata fitina da ta a duniya wadda ta fi rabi'ul arabi da kasashen larabawa aka yi ta zanga-zanga aka yi ta kashe-kashe aka yi ta mutuwa ko ba haka ba da aka yi shi 2011 amma takhtitin shi ya jima takhtitin rabiul alam arabi tun kashe su saddam da sauransu amma kasashen larabawa kusan dukkan su yi bore in ba saudiya ba sai ce kadai ta zauna lafiya ya fara daga tunus ya tsallaka libya ya tsallaka misra ya shiga abun ga siriya ta dama ba a magana to duka cikin ƙashin bayan wanda suka haifar da wannan masifar babu kamar ƙarfar wanda shi ya yarda cewa yana cikin du'atul fitina ko kun sha jin kala wannan bidiyoyin ana yaɗawa musamman bayan mutuwar shi ce suna ce min ni da'il fitina ne ya ce to ya yarda shi yana cikin du'atul fitina ya ce Allah ka raya ni cikin du'atul fitina ka kashe ni cikin du'atul fitina ka tada ni cikin du'atul fitina Yusuf al-Qardawi Yusuf bin Abdullah laƙardawi ilimi yana da ilimi gaskiya a faɗi ta in dai ilimi ne hatta su sheikh bin baz sun shaida akan ilimin shi sa sheikhul albani amma fa ba shi da amana ta ilimi sun ilimi daban amana ta ilimi daban ba shi da amana ta ilimi kenan kai karatu cikin littattafan shi haɗari ne saboda me saboda galibi abin da shi ya gamsu da shi kadai zai ambata maka ba zai kawo maka ara ba wani ya ce kaza wani ya ce kaza ga dalilin wani ga dalilin wani wannan ai shine fiqhul muqaran tunda shi farko yana jingina kanshi zuwa ga hanafiyanci daga baya ya ayyana kanshi shi mujtahidi ne idan kai mujtahidi ne ai bai ka koma littattafan usul ba za ka lizumta mutane kuma su yi aiki da ni da fahimtar ka ba kawai to takaicen takaitawa karzawi ba dogon bayani za kun ji ko san da ya mutu nan ba mu ce komai ba tunda majalisun mu ba al'adar shi ba ne ba mu ta magana kan mutane in dai gaba ta biyo kan kowa ya za mu magana kan shi kaga yanzu karatu ne ake cikin ta'alikat da tal'at marzuk yayi mawa kashfu shubuhat a ciki sai na kalto zancen karzawi shi nakal din ba laifi bane tunda abin da ya nakalto maganar haka take an fahimta ko dama mun sha faɗa cewa ka tsinci gaskiya daga ɗan bidi'a za ka karɓe ta amma ba za ka nemi gaskiya ba a gurin yanzu ba za ka ɗauko fi riyadul tafsir na inyas ka ce za ka yi tafsiri da ka bari ka je ka duba fi riyadul tafsir ka yi ta habiri in kai haka ka yi kwaɓa shirme ne amma kwatsam sai ka ga wata magana ya faɗa sai ka zo ka ce kamar yadda inyasi ya ce guri kaza kaza kaza kaza hatta inyasi ma ya ce kaza tsintatta kai ba neman ta ba su da yanzu ba za ka je ka ɗauko alhalal wal haram ka ce kana neman kuma ka fahimci addini da shi ba hadisai da ifai ya hujja da su ya murɗe sahihai ya kore su ya ƙiyan aka ƙarzawu yake kenan ba mu'taman ba ne ba addinin ka an fahimci wannan ko so ƙarzawu yana da mukhalafat da wasu ara da wasu afkar da ya dinga cusa wa matasa wanda suke afkar ɗin nan suna da haɗari kwarai da gaske mawaƙi bai wuce guda uku wanda za mu ambata daga cikin mafi haɗarin maganganun ƙardawi ƙardawi yana cewa a wannan zamanin da muke ciki na teknolojiya to gabatar da hurriya shine gaba akan gabatar da shari'a wato duk abin da society ya ɗauka shine wayewa shine takafa ya ce to ko da shari'a ma'anar maganar shi ko da shari'a ba ta son wannan abun shi za a yi kun fahimta yanzu ka ɗauki shigar da mata suke yi ba a matsayin wayewa ba ne ba za ta sa mini skirt ko ta sa jeans wanda yake tight ya matse ta ta sa t-shirt ta fito in ta yi wai musulunci ne don ka a ce mata arniya ce ta ɗan sa wani ɗan kwali ko wani ɗan hijabi lemar shaidan fita ta hijab haka ta sashi ta fito gare sai ce tun da wannan hurriya ce wato constitution constitutionally an ba ta dama ta yi hakan kuma shi ne wayewa kenan hadisan ta sa sabibin hijabi har ƙasa wannan ba dole sai ta aiki da shi ya ce yana haka ba kalmar shi hatta sautin akwai ce ufaddilu tatbiq al-hurriya ta'ala tatbiq shari'a wannan magana ka san irin haɗarinta daga cikin hakan ne cikin alhalal wal haram yace ya halatta ajnabai guda biyu tsakanin mace da namiji su gaisa da junansu yace babu komi wai in dai an amince ma fitina to ta ina za a amince ma fitina karkashin wannan ya halatta kaɗe kaɗe da waƙe-waƙe duk da yana ganin yana da salafi ibnu hazmin amma akwai bambanci tsakanin fahimtar ibnu hazmin zahiri da fahimtar barkawi an fahimci wannan mafi munin magana kardawi da take sama da wannan lokacin da aka yi zaɓe a ƙasar isra'ila sai ya zamanto wanda ya ci zaɓen ƙuri'ar shi ta ninninka wanda ya takhasun ɗin shi wanda kusan ya samu 99% na population na mutanen ƙasan a gurin ƙuri'a ya da tasa'in da tara cikin ɗari sai ce can abin da isra'ila ya ce nan ne ake zaɓe na gaskiya ya ce ya yi fatan ma da a ce shi ɗan isra'ila ne yahudawa ba ke ya ce ya yi fatan da a ce shi ɗan isra'ila ne domin ya ce wal'iyazu billah ko allah ya sauko suka yi takara da wani ya ce ba zai samu casa'in da tara cikin ɗari ka ji shi ko ya ce ko allah ne ya sauko to ba zai samu wannan ba an tambayi shekul uthaymin sai ce wannan magana wanda ya yi ta ya gaggauta tuba in bai tuba ba ya ce wajibi ne shugabanni su sara wuyan shi ya yi ridda shek mukbil ya kasa biyu ce idan yana nufin cewa ai yahudawa ba za su zaɓe shi ba an gane ko to wannan fasikanci ne ƙarara domin ya munanta ladabi ga Allah ma'ana tun dan an haɗa tsakanin yawan musulmi da kafiran duniya musulmi ba su da yawa to wannan wato hakan shi akwai rashin kunya ciki in kuma saɓana ka yake nufi to ce ire-iren waɗannan kalamai na kardawi da maganganun shi suna da matuƙar yawa wannan biyu kenan abu na uku lokacin da fafaroma ya rasu na ga lokacin mulkin mubarak ne takriban dai kusan shekara sha biyar ko na makamacin to fafaroman wancan lokacin da ya rasu kirista ma'ana shugaban kiristoci eh champon sai yake ta'aziyya kardawi ya yi bakin ciki akan rasuwar shi ki saboda kiristoci muna son su suna son mu yadda yake cewa kuma ya ce ya tabbatar da fafaroman nan ya fi da yawa daga cikin musulmai kishin musulunci domin magana ta kardawi ta jawo kuma da aka mai raddi sai ta fitowa yana wasu maganganun kuma har yake cewa rikicinmu da yahudawa ba na addini ba ne rikici ne kawai na ƙasa so rikici ne na ƙasa ba na addini ba ne ba ya ce duk abin da zai faranta musulmai rai zai faranta ma yahudawa rai duk abin da zai faranta ma yahudu rai zai faranta ma musulmai rai masu cewa fa Allah yana da ɗakiya to wannan wato kafaratun ne minan nada ba komi ba ne ba daga cikin ma'ana kimiyya yawan maganganun nashi masu muni da ra'ayoyin shi wannan kaɗan ne an fahimci wannan ko to bayan wato ainihin zaburar da matasa da ya ta yi karzawi an haife shi a misira amma ɗan kafar ne a misira ya taso a kahira a azhar nan ya girma nan ya karatu ya kai matakin doktora bangaren nazari na shari'a bangaren fiqh karzawi ya dinga tunzura matasa yana tura saƙonni zuwa kasar wato ainihin siriya su fito su yaƙi wanda ya fita ya je ta da bom ya mutu ya yi shahada hakan nan a misra an kama shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba har kafar ta haramta mishi zama a kafar misran ma aka kore shi ya koma faransa yana zaune daga faransa yake musu ishara shiga ku je a kashe a kashe ku akwai baituttukan shiga sunan kumghadir wane ne wane ne zance ne da karbawi wanda suka ɗauke shi matsayin uba da abin da zai faɗa za su yi aiki da shi ko bai taɓa fita aka yi zanga-zangar da shi ba yana zaune kan kujera yana kuka yana wallahi inda ina da hali ko kuma su tura ni a wannan kujerar tawa sai na je har tsakiyar masallaci na siriya na mata sunan masallacin na yi hudu ba na zaburar da mutane mun fita sai a fashe da kuka kuma yana cikin jakuzi da katifu da manyan kadarori a ƙasar misra karbawi yana cikin mutum goma da suka fi kowa kuɗi wanda yasa ake zargin shi ma da cewa akwai wani haɗin baki tsakanin shi da yahudawan isra'ila akan rikicin siriya wanda kuma akwai matar shi mai suna asma ya ƙasa algeria ce wadda ya sake ta sai da suka yi shari'a har kotu ta ce sai ya ba ta dala miliyan ɗari ko junai miliyan ɗari junai ba dala sai ya ba ta junai miliyan ɗari da za ta je ta yi bukatanta ita asalin ta ministry of information take aiki bangaren harkar watsa labarai to ta yi tonan asiri wadda ta ba ta kai rahoto ta kai rahoto da yawa na tahdidi tsoratarwa da kuma barazana da shi kardawi yake mata da kuma iyalan shi da mabiyan shi a ƙasar Qatar an fahimci wannan ko da haka da aka yi fira da ita ta ta bankaɗo wasu sururruka irin tattaunawa ta sirri kuma a ɗaki mai duhu da yake yi da mutanen ƙasar wato ainihin Isra'ila wanda kuma su wa'innan mutanen an san su tun da kaga harkar rahoto take an san su ana zargin su da hannu dumu-dumu a cikin rikici da ke faruwa a siriya kuma su zo su tattauna da shi su yi kaza kuma abin da zai baka mamaki ya ce yana goyon bayan 'yan siriya a kan abin da ake musu na kwace musu kasashe da kashe su da ake kuma yahudawa ke wannan aiki kuma su faransa nan da amerika duk suna da hannu ciki amma ba shi da magoya baya da hulafa kamar shi duk sanda kasashen larabawa ya tada rikici aka ba zama neman shi can yake guduwa yana da passport ɗin shi da biza wadda take mutlaka ma'ana kurman biza wanda ba ruwanka da sai ka je an kawai da ya je jirgi zai hau ya tafi kaga akwai abin duba sannan karzawi bayan mutuwar shi abin da ya bari a duniya dala ta amurka fa ba dala wannan ta sefa dala biliyan uku ba miliyan ba miliyar sabin usman can balarabe yana so ka gane ya fi doma ra'un din da kyau miliyorat miliyar dala miliyar uku biliyan uku dala nawa take yanzu a naira ɗari takwas ne ko ko ta kuma to kaga idan a ɗari takwas ne ma kawai ka san mu komishin ba shi haƙƙin shi idan a ɗari takwas ne dala take kenan abin da ya bari ya kai tiriliyan biyu da naira tiriliyan biyu da naira miliyan ɗari hudu naira biliyan ba miliyan naira biliyan ɗari hudu malam kamal kuɗin sun fi ƙarfin kanka naira tiriliyan biyu eh da naira biliyan ɗari hudu a ɗari takwas kenan iya kuɗin da suke banki kenan kawai wanda ƙasar ƙafar a ƙafar ne suke su suka yi wannan ilanin da kansu banda sauran ƙasashe banda kuɗaɗen da suke gida yar aikin shi ta ce wata ran tana shara wata durowa durus ɗaya daga cikin adras na gidan shi ta ce abin da ke ciki dala miliyan dubu a dala dubu dala miliyan dubu afu abin da ke ci dala miliyan dubu ɗaya kawai wani duruji ne wanda ko abin ga security ba shi da shi kana malami kuma ɗan gwagwarmaya akwai ayat tambaya su da aka su farzawi ba malamai ne ba waɗanda za ka yi ta musu addu'o'i da akalli kawai kai shiru ka rabu da su su haɗu da ubangijinsu shi san da ya faɗi hakan so da littafin ya ɗan jima da rubuta shi da ya ce hafizahullah ba mamaki lokacin bai gama abubuwan ba su gama bayyana ba don kafin rabi'ul akhir ya yi ta'alifin shi talat marzuk ina fata an gane aka sai a mai uzuri gurin hafizahullah da ya ce amma dai batab kardawi ta jima da bayyana dan su bin ba su shekul usaimin shekul albani duk sun yi maganganu a kan shi Allah ya samu dace an fahimci wannan ko Kardawiya an haife shi tun 1926 1926 mil nafsan vensis 1926 bayan ma yakin duniya na biyu ke aka haife shi kuma sanda ya rasu a talatin ga watan safar da ya gabata shekara ta dubu ɗari hudu da arba'in da hudu inda shi daidai da ina ga watan septemba watan nan da ya fita kenan aya ba farkon shi ba farkon septemba a dubu biyu da ishirin da biyu ya rasu ranar litinin ishirin da shida kai ga watan a septemba september a november ne ya fita ko yawa september eh september la november ne ya fita ko september october november ok wata biyu kenan da ke baya to 26 ga wancan watan ya mutu Allah ya kiyashe mu an fahimta irin wannan bayanan in ba darura ba darura ke sa a yi shi kamar an zo kan karatu so da kai ɗalibin ilimi ka san wani littafi za ka duba maganarwa za ka yi to ya ce kardawi ya ce faman aqarra bi shahadatayn bi lisanihi faqad dakhala fil islam wa juriyat alayhi ahkamul muslimina duk wanda ya tabbatar da shahadatayn da harshen shi to ya shiga cikin musulunci za a gudanar da hukunce-hukuncen musulmai a kan shi in kana kafiran bi kalbihi wa in kana kafiran bi kalbihi ko da a zuci kafiri ne to mu ba mu sani ba li'anna umirna an nahkuma bi zahiri wa an nakila ila Allah saraira domin an umarce mu ne mu hukunci da zahiri kuma mu jubuntar da wanda yake boye na zuciya ga Allah wa dalilu ala zalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu al-islam mimman aqarra bi shahadatayn saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karban musuluncin wanda ya tabbatar da shahada biyu wala yantaziru hatta ya'ti waqtu salati aw hawlu zakati aw shahru ramadan masala ba zai ce a jira har lokacin sallah yayi ba tukun ko kuma a bari har shekara ta zagayo na zakka ko kuma a bari ramadana ya zo sannan ya musulunta hatta yu'addi hadhihi al-fara'ida har yayi waɗannan wajiban tukunna thumma yuhkamu lahu bil islami sannan ai mai hukunci da musuluncin shi annabi baya yin haka kawai in mutum ya zo akan bashi kalma ya musulunta kuma shi kenan fa ya zama musulmi sai dai in kuma daga baya abin da yau da gobe ta bankado wa yaktafi minhu al imanu biha sai ya wadatu kawai da yin imanin shi da kalma wa alla yazhara minha yazharu wa alla yuzharu yuzhara minha inkaruha asali wa alla yazhara minhu zai zama inkaruha kuma kar ya zamanto inkarin kalmar shahadan ya bayyana daga gare shi dan inkarin ta aikata ma yana tabbata sai yake barin bautar gumaka rabbi yadda bala ila illallah ke haka yanzu ya koma gidan shi na kafirci amma faɗin kalmar shahada zai shigar da shi musulunci a zahiri zuci ba san me ke ciki ba amma kara'in yau da gobe za su iya bayyana ubangiji Allah ta'ala ya samu dace to za mu bashi sai mu tashi a can walahum shubhatun ukhra da shi ma akwai lamba da yasa a ƙasa kasancewa tana da tsawo za mu bashi sai mu tashi daga walahum shubhatun ukhra insha Allah ta'ala iyakum wannan karatu na 28 kenan